بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa ne da huwa cewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta juma'a yau 25 ga watan jimada athaniya shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam insha Allah za mu ci gaba inda muka tsaya jin tafsiri na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudan abin da ya sawwaka ciki wannan littafi na Abdul Ashani ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka mun tsaya cikin suratul an'am aya ta 84 bamu karasa bayanin ayan ba sai lokaci yayi zamu sake tashi akan ta insha Allah malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسهاك ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين
Allah ta'ala ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub bisa gwagwarmaya da annabi ibrahim yayi a wancan darasi mun ambaci wasu daga cikin gwagwarmayar da yayi da jarabawa da Allah ta'ala ya masa da kuma jinjina da Allah ta'ala ya masa dangane da cika alkawari da yayi da kuma cin jarabawa da Allah ta'ala ya masa to sai Allah ta'ala ya ce sai muka masa kyautar ishaqa da kuma yaqub mun yi bayanin cewa ishaqa shine dan da annabi ibrahim ya haifa amma yaqub Allah madaukaki ya bashi ƙari ne yace wa yaqubu nafila wato ƙari ne jika ne wa min wara'i ishaqa yaqub wato bayan da dan nasa ma kuma sai da ya ga yaqub Allah ta'ala yace kullan kowanne daga cikin su wato da ibrahim din da yawan na gwagwarmaya da ishaqa din da yaquban hadaina Allah ce mun nusar da shi zuwa ga hanya mun shiryar da shi ai li shar'il ladhi utituhu ibrahim irin shari'ar da aka bawa annabi ibrahim su ma an ba su hakanan suka yi aiki da ita ba sabuntawa aka yi ba fa innahuma muqattadiyani bihi domin da ishaqa da yaquba duka sun yi koyi ne hasali ma har annabawan da suka zo baya ƴaƴan yaqubun su ma da haka suke aiki shi yasa annabi yusuf alaihi salam da yake ya sahibai sijini a arbabun mutafarriquna khairun am illahu alwahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in attabi'u illa ma yuha ilayya kaga ya bi abinda yazo ne da addinin babansa ibrahima wa hara wa yaqub kamar yadda ayat ta ambata to don haka ya bi wannan shari'a ne tasu kullan hadaina Allah ya ce wa nuhan hadaina min qablu kuma da nuhuma a gabanin ibrahim din balle waɗannan ƴaƴan nasa shi ma an shiryar da shi zuwa ga wato tafarki madaidaici tafarki na tauhidi yadda ya dinga muƙabala shi ma da jama'arsa wajen tabbatar musu da hujjoji a yayin da suka yi inkarin saƙon da ya zo da shi Allah ta'ala ya ce wa man zurriyatihi kuma daga cikin zuriyarsa nan mun yi bayani a wancan zancen da ya fi ƙarfi dai shine Nuhu nan malam ya kawo duka guda biyu wato nuhun wa ibrahim in ya zamanto nuhu ne to wannan babu iskali a ciki dama Allah madaukaki ya ambata annabi nuhu alaihi salam wato a shine malamai suke kiransa abul bashar thani saboda Allah ta'ala yayi adafi ayat da ya ambata ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina من ذرية والصديقين كو أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح كاجا سي اغاوشي a matsayi haddaduhu bil asnami an tusibahu bi su'in in tarakaha annabi ibrahim sai ka da baki yace qala tuhajjunni da tashbi'i ake karanta shi قال أتحاجوني في الله شن زاكوي ينزي جايي دني wato bi tashdidin nun ni wa qura'a bi takhfifiha wato atuhajjuni kenan وقرأ بتخفيفها بحذف إحدى النونين وهي نون رفع عند النحات وتويتشي نون الرفع ودتك زوا cikin أفعال الخمسة كو ونون الوقاية عند القراء ما لمن أبنا قراءة كما سنا كرمت نون الوقاية أي أتجادلونني أن يحذف انتني أصلي أتحاجونني ني to amma sai ake hazafin waccan shi yasa ake tashdidi akan nuno ta nasfa din nan ai atujadiluna ni yanzu ku rika jayayya da ni fillahi ai fi wahdaniyati llahi wajen kade ta Allah nace Allah shi kade ne cancanta abota masa kuma ku jayayya da hakan wa kad hadan alhali kuma Allah ya riga ya shiryar da ni zuwa ga addini na kadaita shi wato bayan Allah ta'ala shirar da mutum su suna kan bata ya kira su ba su bar bata ba suna kishin bata to kuma su ne za su ce yanzu shi da yake kan gaskiya wajen kadaita Allah ya bar wannan kuma ya dawo kan bata alhali shi ya kira su zuwa ga kadaita Allah duk da tsayuwar dalilai amma ba su gamsu ba to shine abin da Annabi Ibrahim alayhi salam yake nuna musu wala akhafu ma tushrikuna bihi ni ba na tsoron abin da kuke yin shirki da Allah ɗin nan da shi minan asnami daga gumaka an tusiba ni bisu'in wai za su shafe ni da wani abin da ba a so li adami qudratiha ala shay'in don ba ta da ikon haka ba ta da ikon haka wato duk wanda yake tsoron tsafi to ya yarda da tsafi ne shine kawai bayanin in mutum yana tsoron wai tsubbu ko kulumboto ba shi da daɗi ba kara wannan ka rabu da shi to tsoron ya yadda da tsafin shi ma yin baka yi zai tsaye ba ruwanka da shi duk kulumbotin za a yi kasan ba abin da zai same ka ba abin da zai yiwu in har kaga wani abu ya same ka to imanin ka ga Allah ne kasan kaddara ce ta ubangiji rufi atil aklam wa jaffati suhu dama ya rubuta hakan zai same ka inna ma asabaka lam yakul li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakul li yusibak duk abin da ya same ka to dama ba zai taba kubce ma ba abin da ya kubce maka ko bai same ka dama Allah bai rubuta zai same ka ba to shi yasa annabi Ibrahim da aka masa barazana da da gumaka cewa za su maka kaza za su ma sai ce a a wala akhafu ma tushrikuna bihi ni ba na tsoron abin da kuke shirki da shi ga Allah din nan gumakan ku ba na tsoro an tusiba ni bi so'in wai su shafe ni da wani abin da ba a so li adami qudratiha ala shay'in dan bata da iko akan komai ita da ta kasa kanta kara kanta a gatarin sa kuma me za ta iya yi wai wani ne yayi gwanance da can a duba eh kullun ina ba da misali da wannan dan an zuga shi a rayuwarsa wanda suka yadda da shi ya iya kulumboto ya iya kaza aka ɗauke shi aka tafi da shi suka je wai za su yi wata aiki a masu ƙasar kuma yana dawa daga abuja a mota bai shiga jirgi ba nan haka an wuce jama'ar kafin a zo nan sai ai kusa da jama'ar kafin ya iso jama'ar sai accident aka ɗebo shi magashiyan a cikin wani irin yanayi aka ce a tsaya da shi a fmc a zira aka ce ina ya fi karfin nan sai an kai destination kafin aje ya mutu to wai shi kam mai hana shi ne ya gane cewa akwai matsala a wannan hanyar kafin ya taso ai aiki ya je ma wasu ai sai gane akwai mutuwa ta nan gara kawai in canja in bi ta kare ko ba haka ba ne ai kamar shata ne da aka ce wai tsafi ake wani to me yasa ba su tsafi yayansu ba haka ya ce ko ya sama musu kudin su ba to zai ka ce kama haka ne kaga ne maganar su ta mawaki ne amma ai kaman akwai akwai dai wata hikima a cikinta eh me yasa zaka fifita wani kai abin nan me yasa zai mu wasu aiki bai wa kansa ba duk ƙarya ne wallahi shirbuci ne ba abin da yake faruwa sai kaddara ubangiji mutum ya imaninsa da Allah kawai duk abin da kaga ya same ka mai daɗi Allah ne abin da kaga ya same ka marar daɗi dama yana nan a kaddara kai da ke al'akhzu bil asbab wajen samun daɗi rike ababen da Allah ya ce ta nan ne ake samun in arziki ne rike abin da Allah ya ce ta nan ake samu wa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kaga sai ka je kai kasuwa Allah ya ce aje ai kasuwa nassi ya bai dama ai abubuwa gashi nan zira'a shuka ko ba haka ba kiwo annabi ya ce babu annabi face yayi kiwo annabi yayi kwadago ya je shi ya ce yana yin kwadago yana kiwon awaki ga mutanen makka alaƙarati ta min dirhamin ana ba shi ‘yan gutsutsiran dirhami ƙwandaloli lokacin yana ƙarami wannan al'aksu bil asbab kenan ka yi riko da sababi amma asali waye mai yi Allah ne kar kuma in ka samu ka ce a ai ƙwararwar mu ce ta bamu to mutum ya zama ƙarunu inna ma utituha ala ilmin indi nan ma ya bade wa hanya ka yi riko da sababi amma da imanin cewa ba mai yi sai Allah in wajen samu ne ka yi riko da sababi in wajen kariya ne daga cutarwa ka yi riko da sababi addu'o'i da aka bayar wiƙaya ne kana da imanin cewa in kai wannan addu'a Allah subhanahu wata'ala zai kare ka daga makaruhi zai kare ka daga kaza kana da wannan imanin albashi idan har kaddara kuma ta faɗo kanka shikenan to wannan shine abin da addinin annabi ibrahim din kenan hanifiya da aka ce fattabi'u millata ibrahima hanifa to yace wala akhafu ma tushrikuna bihi to me yasa kai zaka ji tsoron mai shirka akan shirkar sa da yake yi ba ruwanka da shi yace illa an yasha rabbi illa inna malamai suka ce istisna'i ne munkati ma'ana babu abinda nake tsoro sai abinda Allah ya so ma'ana ba abinda zai same ni daga duk abinda kuke kaddara gumaka za su iya yi ko duk wani mai kulumboto illa an ya sha a rabbi shai'a sai idan ubangiji na ya so ya ga damar wani abu ya same ni to shi ne sai ya sama wannan kuma na san ba su ba ne ƙaddara ubangiji ne su kawai sun zama sababi ne na faruwar kaza ɗin a bisa ƙaddara ta ubangiji to haka lamura suke illa an ya sha'a rabbi shai'a ai ko su kansu aljanun da suka koya wa mutane tsafin ai Allah cewa cewa mahum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah ba su isa cutar da kowa da tsafin da suke koya wa mutane ba su kansu aljanun illa bi idnillah sai da izinin Allah in Allah bai ga dama ba tsafin zai yi ne ba zai yi ba in kuma aka yi to dama kaddara ubangiji ne wasi'a rabbi kulli shay'in ilma Ubangiji na ya yalwaci ilminsa ya yalwaci dukkan komai, ai wasi a ilmuhu kulla shay'in, ilmin Allah ya wadaci komai babu wani abu da ke wakana ba cikin ilmin Allah ba, ma taskudu min warakatin illa ya alamuha, wala habbatin fi zulumatil barwi, wala ratibin wala yabisin illa fi kitabin mubin da haka komai yana cikin ilimin Allah subhanahu wataala wa ahata kulli shay'in ilma wannan duka Allah ya tabbatar da ilimin sa ba abin da ke faruwa ba a sanin sa ba wa ahata bihi Allah ya kewaye shi da ilimi afala tatadhakkarun shin ba za ku astu ba tatadhakkaruna hadha fatu'minun ba za ku fadaka da haka ku yi imani ga abin da nake faɗa ba sai ma ya jefa musu siga ta tambaya wa kaifa akhafu ma ashraktum to shin wai yaya ma zan ji tsoron abin da kuke shirki da shi ga Allah shi ya kira su zuwa ga Allah su ji tsoron Allah saboda Allah yana da wuta yana da mala'iku yana da sakamako da ya tanadi kuma shi buwayayye ne mai ƙarfi ne da ba abin da yake gagararsa mai yin abin da ya ga dama ne ba wanda ya isa ya tambaye shi ya ce ku zo ku bauta ma wannan ku ji tsoron azabarsa da intikaminsa amma suka ki su kuma a janibi guda suna kiransa akan cewa ya zo shi ya ji tsoron gumaka gumakan nan karfa su shafe ka da kaza alhali shi kuma ya musu probin cewa gumaka ba su da iko to sai jefa tambaya ana wa kaifa akhafu ma ashraktu to wayaya ma zan ji tsoron abin da kuke shirki da Allah din nan da su وهي لا تضر ولا تنفع الحالي باتا iya cutarwa bata iya amfanarwa wala takhafuna alhali ku kuma ba ku tsoro antum min Allah ku ba ku tsoron Allah annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana cewa ku kun yi shirka da Allah fil ibadati wajen bauta malam yunazzil bihi abinda Allah bai saukar game da shi ai bi ibadatihi game da bautarsa alaikum sultanan wata hujja a gare ku ba hujjatan wa burhana Allah ta'ala bai ce kaza bauta bane ai duk abinda Allah ya ce dade shine dade ko haka ne duk abinda Allah ta'ala ya ce shine dade shine dade a saka sarki a masujuda haramun ne a saka gunki a gaba a duka saboda girmamawa a masujuda haramun ne amma sai kai sujuda a Allah subhanahu wata'ala kuma gaba gare ka sutura ne a sutura kai wa wannan ya halatta yanzu dai ga object ne a gaban ka can ma object ne a gaban ka amma wannan sai aka ce haramun ne wannan kuma ya halatta ko ba haka bane wannan sutura ne me bambanta su itikadin da yake zuciya shi saka ginshikin imani dama itikadat ne sai kuma wanda ya dace da abin da shari'a ce ta ne abin da Allah ya ce dade shine dade to Allah bai saukar da dalili ba a abin da suke yi to ina zai zamanto hujja hujjatan wa burhana akwai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarar mushrikai suna aiwatar da shi tun kafin a yi sako amma waɗannan ɗin sai Allah ya ce masu kyau ne aka yi takaririnsa akwai wasu abubuwan da aka gada tun daga addinin annabi ibrahim ta wajen annabi ismail sai aka tabbatar da shi akwai wasu abubuwa kuma al'adar larabawa ce al'adu ne na larabawa amma sai shari'a sai ta karɓe su har ma sai ta sa hukunci a kansu aka ce a ci gaba a haka yanzu misali kamar diya al'ada ce ta larabawa har ma ko farko wanda ya fara yin ta wanda ya fara yin diya da raƙuma guda ɗari akwai su mun gane ko an ce kakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake so ya fanshi kakansa na biyu kenan hashim shi ne fara yi wajen fansan kakan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wasu kuma sun ce walid ibn mugera shi ne fara sanya diya ta raƙuma guda ɗari kaga dai abin da yake son nunawa al'adar larabawa ce amma sai shari'a sai ta karɓa sai ta ce mai kyau ne kuma sai aka sanya shi ya zama to ka'ida a cikin tashri'i to Allah shine yake zayyana menene dadai menene ba dadai ba to shi yasa nan aka ce annakum ashraftum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana abinda Allah ta'ala bai saukar muku da dalili akan sa ba hujjatan wa burhanan wa huwa alqadiru ala kulli shay'in alhali Allah subhanahu wa ta'ala shine mai iko akan dukkan komai fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn shin wani bangare ne a cikin guda biyun nan yafi cancantar amincin Allah a nahnu am antum su da suka kasance suna bautar gumaka ko kuma mu da muka kasance muna kadaita Allah kuma muna yin aiki a bisa abin da ya zo mana da dalili daga wajen Allah su kuma a bisa shaci fatansu sai Allah ta'ala ya sanya annabi Ibrahim ya musu wannan taufa ayyul fariqain ahqqu bil amni wani bangare ne daga cikin guda biyun nan mu da ku ya fi cancanta da samun amincin Allah in kuntum ta'lamuna idan har kun sani man al ahqqu bihi wa ya fi cancanta ai wa huwa nahnu ma'ana mu ne muka fi cancanta wanda yake riko da igiyar Allah ai shi yake da amincin Allah don haka fattabi'uhu ku bi wannan tafarki din qala ta'ala sai Allah madaukaki yace allazina amanu lalle waɗannan da suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin amma ba su garwaye imaninsu da wani zalunci ba ay yakhlitu imanahum bi zulmin ay shirkin da wata shirka kama fussira bi zalika fi hadithi sahihain kamar yadda aka fassara shi a cikin hadithin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan aya ta sauka ga hadithi nan ƙasa daga abdullahi dan mas'udi bukhari da muslim sai ruwaito yace lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم waɗanda sun kai imani kuma ba su garwaye imaninsu da wani zalunci ba ula'ika lahumul amnu su suke da amincin Allah wa hum muhtaduna kuma su ne shiryayyu shakka zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan din sai ya tsanani ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu suka ce ayyuna lam yadhlim nafsa waye a cikin baya zalunta kansa ai kowa na zalunta kansa gurgurdo ko ba haka ba in ma ta kasiri ko ta fariti ai zaluntan kai mutum ya gaza yin abin da ya dace bai cika ƙwariya sosai ba ko kuma ya yi sakaci wajen yin abin da ya dace zaluntan kai ne ƙwarai da gaske zaluntan kai ne domin mutum bai amfana da abin da ya kamata ya amfana da shi ba ko ko mutum ya aikata wani abu wanda yake na kuskure ko na laifi zaluntan kai ne to don haka sai suka ce wane ne a cikin baya zaluntar kansa gashi kuma ayar su a fahimtar su ta taskance duk wanda bai zalunci kansa ba shi kadai ne yake da amincin Allah kuma shine shiryayye shi yasa sai suka ce yo mun bun ayyuna lam yadhlim nafsa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa kama tadhunnun aw tarwaya laysa kama ta'anun ba kamar yadda kuke fahimtar bane ba haka ayar take nufi ba inna ma huwa kama qala luqman libnihi kamar yadda luqmanu ne ya gaya ma ɗansa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim nan zaluncin ana nufi shirka ne kaga annabi ya fassara musu ko to kenan Allah subhanahu wataala sai yake ambatawa in har mutanen annabi Ibrahim basu bada ansa ba to sai Allah ta'ala ya bada ansa alladhina amanu waɗanda sun kai imani da Allah ingantaccen imani walam yalbisu imanahum bi zulmin kuma basu garwaye imanin nasu da shirka ba ulaika lahumul amnu sune waɗanda suke da amincin Allah min azabi daga azaba wa hum muhtadun kuma sune waɗanda suke shiryayyu a tafarki mai kakke a nan duniya waɗanda kuma za a shiryar da su zuwa ga sakamako mai kyau a ranar alkiyama cikin wannan aya akwai mulahaba abu na farko ana nuna mana cewa ashe waɗanda suke da imani wanda ya dafai Allah shi ke shi wanda ba shi da imani da Allah bai yadda akwai Allah ba na ba shan imani amma wanda ya yarda akwai Allah har ma ya ba mu Allah siffofi daga cikin siffofinsa to wannan kuma idan a cikinsu ne ake samun mushriki mun fahimci wannan domin cewa aka ce wallafi na amanu wanda sun kai imani ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك بس قروا إيمانكما da shirka ko kafaran ƙuraishawa ana ce musu mushrikai ne saboda sun yadda akwai Allah har ma sun jingina siffofin Allah gare shi wasu daga ciki wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah da zaka tambaye su waya halicci sama da ƙasa su ce Allah har ma idan sun fada cikin wahala da'awallaha mukhlisina lahu ad-din لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين kaga suna mika addu'a ma zuwa ga Allah ya Allah san san san shine mai kubutarwa to me yasa suke bautawa gumaka Allah ta'ala sai ce wallazina takhadhu min dunillahi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wadanda suka riki wasu majibinta kuma baicin Allah gumaka suna cewa ba suna bauta musu ba ne ɗai sai dan su kusatar da su zuwa ga Allah su musu isu wato Allah girmansa ya wuce a ce ka je kansa kai tsaye sai ka sa masa wakili wanda wakilin shi ne zai maka isu gunki ne wani shehi ne da makamantan wannan sai suke ajiyewa to kaga anan da ake samun shirka sun yadda akwai Allah amma wanda bai yadda akwai Allah ba to wannan shi zindiki ne kai tsaye zindiki ne wani da ka ana samun shirka ne ga wanda ya da Allah in ya yarda da Allah to san kuma bai tsarkake ubangiji alalillahi dinul khalis wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din Allah ba ya san garwaye to su kuma sai suka cakuɗa imanin nasu kuma da shirka sun ɗauko wani haƙƙin Allah sai suka ba mu wani ko kuma suka bar ma Allah haƙƙinsa amma sai suka ɗauko irin wannan ɗin sai suka jingina ma wani shi ma yana da shi duk shirka shi abu na farko kenan da ayat ta nuna mana sannan abu na biyu ayat tana nuna mana anna darajatul zulmi ta tafawut ashe matakin shirka ko matakin zalunci mu ce ba shirkan kansa matakin zalunci matakala matakala ne mana akwai wani zaluncin wanda bai kai wani ba mun gane ko akwai zaluncin da bai kai wani ba ai kaga su anan wajen sahabbai sun ce ayyuna lam yazlim nafsa waye a cikin mu baya zaluntan kansa sun fassara takasiri da zaka yi abu ne da ake son ka cika shi kuma sai kai baka yi cikakke ba misali mutum ya zo yin sallah sai ya yi ta gajeriya ko kuma yana cikin sallah sai tunanin wani abu ya bujiro masa yana tunane-tunane na kasuwarsa wannan ma ya zalunci kansa mun gane ko takasiri ko kuma ce tafrid sakaci ga abin da ya dace mutum ya yi a lokacinsa kuma sai bai yi ba har sai da lokacin ya gota kuma na shari'a ce ta kallafa masa ya yi amma ba lokacin da ya dace ko kamar yadda ya kamata ya yi ba to wannan shi kuma tafridi ke na sakaci duka wannan nau'i ne na zalunci mutum ya zalunci kansa mutum ya aiwatar da wasu abubuwa na shirbici bai yi wa kansa abin da zai amfanar da shi a addininsa ba ko a duniyarsa nan ma ya zalunci kansa kaga kenan abun mu da tafawul su sai suke fahimtar irin waɗancan ƙananan abubuwa shine abin da ake nufi a ayan sai annabi ce ba shi ake nufi ba babban zaluncin ake nufi shine shirka kaga ashe wannan sai fa'idantar da mu cewa ashe shi zaluncin matakala matakala ne akwai wani zalunci da bai kai wani girma ba mafi girma a cikin zalunci shine shirka sannan wannan aya tana nuna mana cewa sako ba a kiransa a matsayin shirka mun gane ko ta ina za a banci haka annal ma'asi la tusamma shirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya fassara musu abdullu da matsayin me da matsayin ashir yana nufin abin da suka fahimta abinda suka fahimta shi wancan wala Allah ya iya fadawa binnil ma'asi ko da sako ne mutum yayi ya aikata wani abu da gangan ko kuma bai yi sallah akan lokaci ko makamantan irin wannan kaga wannan mutum ya aikata menene ya aikata sako mutum in yayi ƙarya sako yayi amma ba shirka yayi mun fahimci wannan mas'ala ko sako yayi amma ba shirka yayi ba akwai wani Allah subhanahu wataala ya yafe masa dan ya nemi Allah ya yafe masa Allah zai yafe masa in dai ba aqida ta khawarij aka bi ba sune waɗanda suke kafirta duk wanda yayi sako to sun ce a nan duniya ne za a gan shi kamar musulmi amma in an tashi a kiyama duk mai sako kafiri ne kuma wuta zai shiga ya dawama in ji khawarij amma kuskure suke mu'tazila su kuma sai suka ce a'a bai zama kafiri ba a su khawarij sun ce a nan duniya ma kafiri ne mai sako kafiri ne za a kafirta duk wanda ya sako ai irin ta ne wanda yan boko haram suka dauka duk mai sako ba zai ce kafiri ne jinsa ya halatta to khawarij sun suka tafi haka mu'tazila su ne suka ce innahu fi manzilatin baina manzilataini wai yana nan a rigar tsakani shine manzilin baina manzilataini wai yana nan a rigar tsakani shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba amma kuma yana mutuwa bai juba a sakon nan nasa ya inganta ba to yana kuma cikin kafirai nan kuma sun koma cikin kawarin cikin to su ne suke da wannan mummunan intikadi amma itikadin ahlus sunna wal jamaa wato annal ma'asi la tusamma shakka wannan aya ta nuna mana sannan wannan aya ta sake nuna mana cewa wanda bai yi shirka da Allah ba shine wanda wato yake da amincin Allah ko kuma shine wanda yake shiryayye to mutumin da ya sako shi bai da amincin Allah ko ba shiryayye ba domin ayar abin da ta nuna ne allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amru wa hum muhtadun to wanda ya sako ba wanda ya sako za a iya azabtar da shi a dalilin saƙonsa a ranar alkiyama mun ci cewa wanda ya saƙo bai zama mushriki ba haka ne kuma a dalilin saƙo za a iya sa mutum a cikin wuta a kiyama to nan ya samu al'amnin kenan bai yi shirka ba kuma an yi alkawarin wanda bai yi shirka ba yana da amincin Allah amma kuma gashi mutum a dalilin saƙo an sa shi a wuta to yanzu kenan an samu tanakubi cikin aya ba a samu tanakubi abinda malamai suka ambata shine abinda ake nufi da al'amnu anan bin nisbati ila al-ussat sai zamanto kenan wato huwa al-amn wal ihtida'u al-jawab sai zamanto fa hadha fa huwa amnu fa huwa aminun min at-takhlid fi an-nar muhtadin ila tariqil janna wato sai zamanto amincin nasa anan an bashi amincin Allah cewa ba zai dawwama a cikin wuta ba kuma za a fitar da shi a nusar da shi zuwa ga aljanna har ma idan ya shiga bakin kofar aljanna akwai wani kogi da za a sa wa ɗan wuta waɗanda suka yi fursuna a wuta suka fito akwai kogi kafin a shiga cikin aljanna wanda za su shiga su yi wanka a cikinsu dattinsu duya wanki jikinsu ya dawo mai kyau idan suka bude kofar aljanna aka ce su shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sun fi ganewa gidansu ma na aljanna ba tare da an nuna musu ba sama da yadda suke gane gidansu a duniya kuma sun manta rayuwar da suka yi a cikin wuta to kaga su ma sun fada cikin me cikin amincin alhali waɗanda suka yi shirka suna da amincin Allah ba su da shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi su kan za su dawwama ne su ne ake cewa hum fiha khalidun to da ka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wannan hadisi har ila yana ƙara jaddada mana cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba za a iya fahimtar alkur'ani ba sai ta bayaninsa kaga na wajen sai sama ma hadisi ƙarfi annabi sallallahu Alaihi wasallama sai da ya fassara masahabbansa mai ayar take nufi ga dai zulmu kalmar larabci da sai suka fahimce ta a abin da take annabi sai ya ce a'a laysa kamata dhunnun a wata riwaya laysa kamata anun ba kamar yadda kuke tsammanin bane ba haka ake nufi ba az-zulmu anan ana nufi shirka ne ga abinda Luqman al-Hakim ya gaya ma ɗansa inna inna inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba wannan zaluncin ake nufi kaga anan sai suka samu waraka kamar yadda da yawa daga cikin ayoyin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da yake fassara musu ya tabbata cikin hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito daga Miqdam ibn Ma'adi Karib annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a ku shaurara ni an bani alkur'ani da kwatankwacinsa tare da shi me ake nufi kwatankwacinsa wato fi bayanin haram wal halal wajen bayanin halal da bayanin haram bayan ana domin shi qur'ani an saukar da shi ta wasita na wahayi akwai usulubin da Allah yake aiko da alkur'ani mala'ika jibril ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da riwaya an ambata cikin suratul najm sannan kuma shi alkur'ani an saukar da shi ne lil'ijaz domin ya zamanto gagarau ba wanda zai iya yin irinsa ko mun kokarinsa wajen fasaharsa da uslubinsa da balagarsa da kome nasa har aka yi kalubale ga aljanu da mutane su kawo ko da sura goma suka gagara aka ce su kawo sura ɗaya suka gagara sai aka ce to aljanu da mutane da za su haɗu su conference don su kawo irin alkur'ani ba za su iya ba la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira kaga shi qur'ani an yi wahayin sa ne dan ya zamanto wato gagarau hadisi kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma kamar yadda muka sani nau'i nau'i akwai wanda yake hadisul qudsi wanda ake yin wahayin sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba malaika jibril zo ya fada masa in ma a fada masa a cikin mafarki ko an nuna masa a cikin mafarki ko kuma Allah subhanahu wataala ya ilhamin bayanin a cikin zuciyarsa shi mai furta shi ne aka ce la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake fayyace wa mutane ne shi yake fayyace musu abin da yake na alqur'ani wani lokaci annabi bayani yake wa mutane irin abin da aka gaya masa ya ambata na fassara kamar yadda Allah madaukaki dama ya bashi wannan ticket din وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون من سوكر مكة القرآن لتبين كاك سيأكا ولامو تتعليل كما قول وصمع لمي domin ka bayyana wa mutane ma nuzila ilaihim abinda aka sauka zuwa gare su to me ake nufi bayanin shine hadisansa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan aya ta nuna mana ba a fahimtar doran nasu sai ta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in aka duba wasu ayoyin alkur'ani suna yin bayani a tafsir bil ma'thur ayoyin alkur'ani suna fassara junansu inda ba a samu aya ta fassara wata ƴar uwarta ba to sai a samu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma sai su fassara me ake nufi da aya wannan ta ƙara jaddada mana wannan batu Allah ya shigar da Allah subhanahu wataala ya ce wa tilka ai wancan mubtada ne hujjatuna hujjan nan tamu allati ihtajja biha ibrahim ala wahdaniyati allah wanda annabi ibrahim ya kafa hujja da ita a bisa kadaituwar allah min ufulil kawakibi wa ma ba'dahu na face wanda taurarin nan duka suka yi har da rana da ma bayanan da suka zo na baya wanda annabi Ibrahim ya yi hujja ne da Allah ta'ala ya kimsa wa annabi Ibrahim ataina ha Ibrahim mun bayar da ita ne ga Ibrahim wannan sai ake nuna ashe waɗancan da kuzza da annabi Ibrahim ya faɗa ba ya faɗa dan karan kansa ba ne Allah ne ya kimsa masa shi yasa aka ce ataina ha Ibrahim Allah ya kimsa ta ya bayar da ita ga Ibrahim kamar an masa ilhamin abin da zai faɗa ne wajen mujadala da su Allah ne nusar da shi zuwa ga irin waɗannan lafuzza don ya kashe su a rashadda na gulaha mun nusar da shi zuwa gare ta hujjatan ta zamanto hujja ala kauni akan mutanensa na rafa'u darajatin man nasha Allah ce muna ɗaukaka darajojin waɗanda muka so darajoji nan ma ne yace fil ilmi wal hikma da yawa cikin malaman tafsirin sun ambaci abin da ya kama da haka cewa darajojin wato ga ilimi ne darajoji hikima ko sun ce darajoji ne a matsayi a alkiyama ko sun ce darajoji ne a wajen kabuli ko sun ce darajoji ne a wajen iya bayani da abin da ya kama da haka wallahu ta'ala ala Allah dai ya nuna cewa yana ɗaukaka wasu akan wasu narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka darajoji na waɗanda muka ga dama inna rabbaka hakimun domin Allah ta'ala gwani ne fi san'ihi cikin abin da yake yi alimun masani ne bi khalqihi game da halittunsa na'am
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوها هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسأ ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين
annabi ibrahim alaihi salam ya samu darajoji kaga nan Allah ce narfa'u darajatin man nasha waɗannan darajoji annabi ibrahim ya same su saboda datar da shi da ubangiji yayi wajen tsayuwa akan abin da Allah ya masa umarni shi ya saka maqasudin rayuwa jarabawa ne الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا مقصود رأيوا جرباوا النبي إبراهيم عليه السلام الله تعالى يا جربيش duk abin da Allah ta'ala ya jefa shi na jarabawa annabi Ibrahim ya yi tsayin daka shi ya saka sai Allah ma ya ce wa Ibrahim alladhi waffa da Ibrahim wanda ya cika Allah ya jinjina mu Ibrahim cewa ya cika jarabawar da aka masa ya cika ta ya yi abubuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake su wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atan mahunna an jarabe shi ya cika duk asamin da Allah ta'ala ya bashi Allah ya yi shaida cewa ya cika ashe ya samu nasara a makasudin rayuwa wanda dama jarabawa ce to wannan shine sai bawa annabi ibrahim daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala har Allah ya rike shi a matsayin bala'i ya ce wata khazan lahu Ibrahim khalila wajaje da yawa na jarabawa Allah ya jefa annabi Ibrahim ya ci shi ya saka ya zama to cikin ulul azmi min ar-rusul masu karfin nufi masu karfin nufi kaga annabi Ibrahim alaihi salam du juriyar da yayi bai addu'a mutanen sa Allah ya halaka su annabi Nuhu yayi addu'a Allah ya halaka su annabi ibrahim alaihissalam allah ya jefa shi a mawkifi mai wahala kala-kala tun yana karami yana gidansu daga cikin gida aka samu fitinarsa baban sai ce la'arjuman na kawo hafjurni maliyya zan jajjefe kabar gidan ya kore shi a gidansu yana karami saboda yana masa wa'azi a kayan bautar gumaka kaga jarabawa ta farko kenan amma wannan bai sa annabi ibrahim ya yi kasa a gwiwa annabi ibrahim ya fito na fito da mutanensa a ɗabaka mabambanta tun daga wajen sarki har zuwa cikin gama garin jama'a har a ƙarshe aka ce a sa shi a cikin wuta a ƙona shi Allah ta'ala ya kubuta shi tsangwama ba irin wadda ba a masa daga ƙarshe Allah ya masa umarni da yin hijira don haka ya ce inni muhajirin ila rabbi sai hadi zan yi kaura zuwa ga ubangiji na zai nusar da ni zuwa ga inda ya kamata kuma a halin yayin da yake tafiya ya shigo ta masa nan ma ya gama da sarki azzalimi da ya so ya fitine shi akan matarsa saboda kyakkyawar mata ce sarautu annabi ibrahim ya a wannan mawkifi ma ya ci jarabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya shi har zuwa ga Falastin ya je zauna tsawon zamani a can ya yi shekaru a wani ƙaunin shekara 120 matarsa ta kai shekara 90 ba su taɓa haihuwa ba ko watan wata kayan na mawushi ba su taɓa haihuwa ba kaga Allah ya jarabe shi daga baya kuma sai Allah ta'ala ya bashi annabi Ismail da kuyangarsa hajara ta haifa masa kuma hakan sai aka ce to shi wannan ɗan saboda kishin da sarauta take yi ɗauke shi ka kai shi farfajiyar makka faƙo ne ba kowa a wajen tsakanin duwatsu kuma ba ruwa ba tsiro ba abinci ba jama'a sai namun jeji je ka aje ɗan naka da aka baka a yanzu da matar taka a wajen annabi ibrahim ya biyayya ubangijinsa ya je ya ajiye su ya kama hanya zai tafi ya ajiye su da ɗan guzurin da ya ajiye musu na abinci da ruwa idansa na zubar da hawaye ta ce ya ibrahim tana kiransa ya kasa waiwayawa saboda ya ce ba malamai suka ce ba ta iya so ne ta ga hawayen da yake zuba idansa sai ta ce allahu amaraka ubangiji ne umarci allahu amaraka bi haza ubangiji ne umarce ka da haka sai ya haka da kansa ya ce eh sai ta ce idan falayu bai yi tun da Allah ne umarce ka Allah ba zai tozarta ba ta zauna a wajen shi da kansa ya ambata lokacin da ya bar inda suke yana kuka ya bar inda suke sai ya fuskanci ubangijinsa ya daga hannu ya addu'a rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baitikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليه أفئدة الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا مسو الدعاء يا الله na ajiye iyalina a wani fako da kace na ajiye su wajen da ko tsiro baya fitowa babu shuka babu ko tsiro saboda dutse ne kuma babu ruwa ya Allah ka karkato da zukatan mutane su zo gun su dan su taya su zama Allah ka arzuta su da 'ya'yan itace kuma samu godiya a gare ka har zuwa karshen addu'a da ya ta yi sai da aka ɗau lokaci kuma Allah ya masa umarni ya dawo lokacin ɗan falamma balaga ma'ahu sa'aya ya kai inda zai iya tafiya sai Allah ya nuna masa a mafarki ya ce je kaka yanka shi ya sake kamowa hanya ya dawo makka ɗan ya yi wayo yana iya kama hanyarsa suna hira da shi za su yi tafiya ya taya shi aiki sai ya ce ya bunayya inni arafil manami anni arbahuka fanzur ma za ta dana ni fa na abin da ya kawo ni a mafarki ne na ga an mun umarni akan na yanka ka amma me kake gani sai Allah ta'ala ya sa dan karan yaro mai biyayya sai ce ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin baba aikata abin da aka maka umarni in Allah ya zaka same ni mai hakuri akan hukuncin da Allah ya shi da dan sun sallama falamma sallama ko falamma aslama watan da hulil jabin ya kifa shi don baya son ganin fuskarsa lokacin da zai yanka ya kifa shi zai yanka shi ta baya sai aka ce ya ibrahim kasar daktaruriya ka gaskata mafarki ya fi azal karfa yankan ne rage annabi ibrahim ya ci jarabawa shi yasa allah ya masa jinjina to a bisa wannan allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub bayan waccan jarabawan da duka ya ci to sai aka dawo kan matar tasa da ta zamba karariya sai aka masa kyauta na ishaqa ya haifi ishaq da sara kanin isma'il kenan ba wasu ne waccan ku yanga ce ta haifa wannan ko matarsa ce ta haifa wa yaqub sannan kuma da yaqub yaqub kuma ba dan annabi ibrahim bane dan sa ne ishaqa ya haifa eh dan sa ne annabi ishaqa ya haifa har lokacin da aka zo mamaki take tana cewa a alidu wa ana ajuzun wa haza ba ani shaykha inna haza da shaykhun ujab yanzu ni zan haihu yadda na zama tsohon wannan wannan mijin nawa shi ma ka ga ku gaba yadda yake lokacin da mala'iku suka faɗa kaga mutane ne suka zo baka san mala'iku ba suka ba su tabbaci wani waje aka ce fa basharna bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub sai muka masa albushir da ishaq kai bayan ishaqun ma sai ya ga jikansa yaqub kuma sai da ga annabi yaqub kaga sai Allah ta'ala ya masa tukuici kuma Allah ya bashi da mai nagarta wanda babu shi a cikin halittar Allah shi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zo cikin tsatson annabi Ibrahim sai zama to sunan annabi Ibrahim bai mutu ba waje Allah zurriyatahu humul baqin wannan da annabi Nuhu aka faɗa ko Allah ta'ala sai sanya ambaton annabi Ibrahim da yake har yanzu in zaka salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana hadawa da annabi Ibrahim a salatu ibrahimiyya sunan sa bai kuke to Allah ta'ala ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba mun masa kyautar ishaqa kana mun masa kyautar yaqub kullan kowanne daga cikin guda biyun nan hadaina mun nusar da shi ay li shar'i alladhi uti uti utiyahu ibrahim ga irin shari'ar da aka ba mu annabi ibrahim fa innahuma muqtada ya nabi don koyi suke da shari'ar annabi ibrahim alayhi salam wato shi annabi ishaqa da annabi yaqub har da isma'ila duka wa nuhan kuma nuhu ma hadaina min qabl mun shirar da shi kafin ma zuwa ibrahim din wato kafin zuwa ibrahim annabi nuhu ya zo shi ai qabla ibrahim shi annabi nuhu shine farkon manzo da aka aiko bayan annabi adam annabi adam lokacin da ya zo mutane duka suna kan addini kanan nasu ummatan wahida kan tafarkin Allah suke har sai lokacin da suka bauɗe fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin to sai Allah ya ci gaba da aiko da manzanni kuma suna gargadi suna yin albishir farko wanda aka aiko shine annabi nuhu alaihi salam shine Allah ya ce wa nuhan hadaina min qabl ay qabla ibrahim wa min dhurriyyatihi daga cikin zuriyarsa shiwa sai aka ce ai nuhun au ibrahim dan sai ka zamanto da mirin kanwa zai koma idan aka ce wa min zuriyatihi in ya zamanto ya'udu ila akrabi madhkurin sai a ce lungu kuma saboda waɗansu dalilai ibn jarun ne tabari wannan fassara ma shi ya nuna cewa nuhu ake nufi wa min zuriyati ai daga cikin zuriyan annabi nuhu sai aka jera waɗannan annabawa domin dukkan waɗannan annabawa sun zo daga cikin zuriyan annabi nuhu mun gane har da ibrahim ɗin kansa saboda annabi nuhu alaihi salam shine ake ce da shi abul bashar tsani lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko tufana mutane duka suka mutu waɗanda suke cikin teku su ne kawai waɗanda suka tsira shi na waje Allah zuriyar ta hukumul baki muka sanya zuriyar annabi nuhu su ne wanda suka ci gaba da wanzuwa domin ce wanda suke cikin teku ‘ya'yansa ne guda uku da matansu guda uku wani kuwa aka ce ‘ya'yansa ne guda hudu da matansu guda hudu shi ma da shi da matarsa wanda suke cikin jirgi ne na ce o teku wanda suke cikin jirgi e da su waɗanda suke cikin jirgi su ne wanda suka tsira wanda ba su shiga jirgin annabi nuhu ba to ba su tsira ba to kaga kenan tunda an halakar da duniya baki daya a ƙaunin da shi ne ya fi ƙarfi yanzu suwaye suka tsira annabi nuhu ne da zuriyar sako kuma sun suka ci gaba da hayayyafa to sai zaman to kenan wa min zurriyatihi wannan annabawa duka wasu malamai suka ce ibrahim ake nufi wa min zurriyatihi me yasa suka ce ibrahim ake nufi saboda siyakin batun akan ibrahim wa wahabna lahu wannan duk jawabin da aka kawo ishaqa wa yaqub sai aka ce kullan hadaina wa min zurriyyati wa nuhan hadaina min qabl i'tirabi wa min zurriyyatihi daga cikin zuriyan shi ibrahim din dawud wa sulaiman wa ayyuba to amma idan ka fita musu yakin waɗanda aka jera dan malaman tafsir sai suka ce akwai iskali ina ne iskalin zai zo da aka ambaci lutu annabi lutu annabi lutu baya cikin zuriyar annabi ibrahim mun gane duk da cewa duk waɗanda aka jera tun daga nan dawo da suleimana ayyuba yusufa musa haruna zakariya yahaya isa ilyas isma'ila aliyasaku yunusa duk cikin zuriyar annabi ibrahim su duk cikin zuriyar annabi ishaqa amma lut shi kuma ya cikin zura annabi ibrahim ya ka ce to kaga nan ne ishkalin zai domin shi annabi lut dan dan uwan annabi ibrahim wato annabi ibrahim babban sa ne mun gane da haka ba cikin zuriyar sa yake dangin sa ne in an ce zuriya na nufin tsafo wanda suka fito daga gare ka to don haka nan sai suka ce akwai iskali kenan anan wasu malamai suka ce a'a shi din ma idan an ce ibrahim din ne lutun bai zamanto ya zo da iskali ba ai Allah subhanahu wata'ala da ya ambaci annabawa a cikin suratul maryam ya ce ulaiikal ladina atinahumul kitaba wal hukma wan nubuwa fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin ai na koma cikin wannan ayar ke ai na koma cikin cikin wannan sura ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا mun gane ko? to wato ba wannan ayan nake nema ba ina neman ayar da take cikin surutul bakara ita ce za ta zama dalilin da ya goyi bayan in an ce ibrahim inda Allah ta'ala ya ambaci annabi yaqub alaihi salam idh wassa wa idh wassa na'am na wa wassa biha ibrahim wa yaqub banihi eh banihi ya baniya ba ita nake nema ba am kuntum shuhada'u id hadara yaqub al-maut id qala li banihi kaga nan ce banihi ko id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka sai ka ce wa ilaha abaika ibrahima sai ka ce wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida kaga aljaddu abun ne ko an mufa sai aka kawo shi ismail to da haka nan an ambaci aba'ika nan ismail ya shigo ne aka ce ta galiban mun fahimta ya shigo ne ta galiban amma kuma ga ƙur'ani ya kira shi aba'ika to sai ka ce a wannan uslubin ne shi ma nan da aka kawo lut a ƙarshe amma dai wancan wanda ibnu jarir at-tabari ya zaba ita ce gaskiya ta fi karfin dalili don ita ce babu iskali a cikin ta wa min zurriyatihi dawuda cikin zurriyarsa akwai annabi dawud akwai sulaimana akwai ayyuba akwai yusufa akwai musa akwai haruna wa kadhalika najzil muhsinin haka nan muke saka ma wanda suke masu kyautatawa kuma akwai zakariya ma akwai yahaya akwai isa akwai ilyas kowanne a cikinsu yana cikin salihan bayi kuma akwai isma'ila akwai yarsa'a akwai yunusa akwai luwo wa kullum faddalna alal alami kowanne a cikinsu mun fifita shi akan talikan zamaninsa ma karasa sauran bayanin ayatun allah ta'ala ya kai rayuwarmu don mako abinda muka faɗa daidai allah ta rama alada wanda muka kuskura kuma da allah ya yi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم Thank you.